الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الوديع الله سبحانه وتعالى ويساكي حكمه wannan safiya ta juma'a ashirin da nawa ne da bakwai an yi goma bakwai a ke da bakwai da biyar ne ko da shida ayi ashirin da shida ga watan sha'ban da shi ne tara da watan hudu ko? na darasin mu na biyu kenan yau insha Allah a wannan littafin mai albarka littafin ismul muslim mun yi magana a kan ma'anar sunan littafin? a to shi ke mun fara falalar zikiri ma'ana fadlul zikiri kuma da ambata mun karanta aya guda da su ayoyi da ya ambata domin faɗakar da mai karatu wani littafi akan falalar zikiri za mu tashi aya ta biyu في فضل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا قوة النسوة إيماني ku ambaci Allah ambato mai yawa ambatan Allah kamar da muka ambata wancan karo ya shafi ambato da harshe da yana cikin manya-manyan ayyukan ibada da za su sa kusanci tsakanin bawa da ubangijinsa kamar da wannan aya a cikin ka Allah maɗauki ya faɗi ambaton Allah yana cikin ibadar da Allah ya umarni ta zama da yawa sauran ayyukan ibada za ka ga Allah yana cewa mu yi abu mai kyau da maganar a aikata aikin kirki tare da cewa ambaton Allah ma yana da cikin manya-manyan ayyukan kirki to amma shi za ka ga ya keɓantu da cewa ana so ya zama da yawa كيف قالت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سولا أبو بوا سيك جاءنا سوى ليبلوكم أيكم أحسن عملا إحساني فكوت فاك أيكي من كو gashi dai aikin mai kyau za ka yi to amma kai ikhlasi kai mutaba'a shi kuma zikiri an fi son a yawaita shi saboda so ake harshen mutum ya zama a kullum baya koshi da ambatan Allah kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata ya kun lisanuka rabban min dhikrillah rabban bi ma'ana la yaybas da'iman idan tahaita min dhikrin fa tuqdim ala dhikrin akhar ka gama wani zikiri to kafin bakinka ya kai kashe yawon ya tafi ya zama ka fara wani zikirin ba kada dai a ce bakinka ya huta daga ambatan Allah wannan kuma zai kasance ne idan a kowane lokaci ka san me za ka ambata kusa daga cikin alheran littafin nan ya ambata maka a kowane hali na rayuwarka ga abin da za ka ci wannan kuma dama shi ne babban zikiri ya zama a koyaushe kana tune da Allah in an in ka ɗauki zikiri a ma'anar tunawa in ka ɗauki kuma zikiri a matsayin ambato zikiri ya ƙunshi wannan ma'anonin guda biyu kamar da na ambata da tunawa da ambato tuna Allah a koyaushe saboda ka ambace shi sannan kuma ma'ana ta biyu ambatan shi kansa saboda harshenka a kullum yana motsi yana ambatan sunan Allah duk abin da kake so kana yawaita ambatansa Allah ku shine mafi girman abin da bawa yake so za ka ya zama shine babban abin ambato a zuciyarsa to dan Allah mafi ya bada umarni ya kira ga muminai ya ba su umarni uzkurullah duk inda aka ba da umarnin kuwa wajibi ne sai idan ya zama wani abu ya kau da shi daga zama wajibi to azzikirul mutlaq ambato na Allah subhanahu wa ta'ala kawai a ce ka ambaci Allah idan ma wajibi ne domin dole ne kai sallah cikin sallah akwai akwai ne akwai ambaton Allah da haka zikirin Allah akwai na wajibi akwai kuma na mustahabbi to amma zancen yawaitawa din zikiran kasiran wannan shine babban abin nan na gawa a cikin wannan aya din cewa ambaci Allah subhanahu wata'ala ambato kuma wanda yake mai yawa وقال الله تعالى هل ان الله مبكي انبتا آية أخو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وان الآية فرقا الله مبكي لسه musulmi maza da musulmi mata muminai maza da muminai mata masu da'a maza da masu da'a mata to haka yi lissafo inna almuslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa karshen ayat sai ce wal zakirina Allah kaseeran wal zakirat to shi ma nan in kun kula an yi an ambaci kaseeran yawa kaseeran din me ake nufi muta'alliq ne bi بالذكر أي الذاكرين الله ذكرا كثيرا yawwa waɗanda suke ambaton Allah ambato wanda yake mai yawa su kuma mazansu da matansu eh karka ambaci zakir da zakira nan a matsayin wani lakabi ne da aka wa wasu mutane waɗanda aikinsu ko su taru a wani wuri sai ta ambatan Allah misali a tsaye wasu ma ana rawa ko ana bugun gidi ana ce masa zakiru wannan ba shi ake nufi ana nufin wanda da'iman yana ambatan Allah a cikin addu'o'insa da cikin kuma zikirori da da bawa yake yi na samun kusanci tsakaninsa da ubangijinsa musamman zikirori na safiya da kuma zikirori na yammaci mutum ya zauna ya yi ta ambatan Allah yana da cikin manya-manyan abubuwan ibada kuma babu makari a rayuwar mutum irin wannan zikir makari daga sharri duk abin da kake tsoro aljanu ne abokan gaba ne bakin mutane da ake cewa shi ma ba ƙarya bane bakin mutane da ake ambata shi ne ma'anar kambun baka to duk in kana ambatan Allah ba ruwan duk abin da za a ta surutu a kan ka sai ga ba abin da zai same da mai yabo da mai suka babu abin da zai same ka in dai ka rike irin waɗannan ambaton Allah subhanahu ta'ala a koyaushe kana yi kada ya zama cewa sai idan ka shiga bala'i za ka buka kaskanta gaban ubangiji ka ɗaga hannu kana jijjigawa ya Allah ya Allah amin ka da a'a ya zama a koyaushe kana tuna Allah in ka tuna Allah mun yi wannan magana nan wannan makon da ya gabata ko cewa ku tuna ubangiji a lokacin ni'ima shi kuma Allah zai ambace ku a lokacin tashin hankalinku a cikin ma'anar ayar farko cewa farkuru ne a kurku daga cikin fassarar da magabata suka yi shine ku ambaci Allah a yayin da kuke cikin kwanciyar hankali a yayin da kuke cikin nutsuwa a yayin da ba a jarrabe ku da bala'i ba ba cuta ba cutarwa ba a yi ma sata ba ba a yi ma gobara ba ba hatsarin ba talauci ba komai kana cikin nutsuwar to ka tuna Allah yayin da ka shiga bala'i to sai Allah tuna ba kuma saboda ya manta ka ba Allah zai ambace ka cewa kai ma ai maka ni'ima ai maka kaza ai maka kaza ai maka ma'ana dai kamar da Bahaushe ke cewa kai wa Allah rana shi ma ya maka rana ko yau kar kai masa dare bayan ya maka rana ma'ana ya maka abubuwan ni'ima sai kuma ka zo ka ki ambatansa duba ku ambatan nan wa zai amfana kai zai amfani Allah baya amfanuwa da ka ambace shi amma kai kake amfanuwa da ya ambace ka zauna kai ta ambatansa kai ta ambatansa ba wata daraja za ka ƙara masa ba Allah subhanahu ta'ala muktasifun bi jami'i sifatihi Allah ya sifantu da dukkanin siffofinsa na kamala ambatansa la yaziduhu kamala yau wala yanqusuhu idan ma zakarta in kuma kai shiru baka ambace shi ba wannan ba zai rage masa komai a darajar sa ta sarauta da kafaita da mulkin sa da sultanin sa da izzar sa da kuwarsa da buwayar sa da hauluhu da kuma kuwwatuhu babu abin da zaka rage Allah dan haka duk abin da zaka yi na ambatan Allah li fa'idati man saboda fa'idar ka kai da ka ambace shi fa'idar ka ta a gafarta maka fa'idar ka a kare ka fa'idar ka a ambace ka a cikin mala'iku a cewa ne mutumin kirki a ina zaka je da wannan kuɗi a duniya zaka iya sayan wannan ba za ka iya duk abin da kake da shi na duniya ba za su cewa maka Allah ya ambace ka a cikin mutanen kirki Allah ba a bashi cin hanci ko ba ka ba babu cin hanci ka ce ya kai wani abu don yi maka a'a sai dai falalar Allah ya ga dama yi maka Allah ya mana falalarsa Allah sanya mu cikin azzakirin Allah kafirin wa zakirat sakamakon su su waɗannan dangogi na maza da mata musulmi muminai kwanitai masu azumi da sauransu har zuwa masu zikirin Allah Allah ya ce a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ka lura ka ga yadda Allah sai jinkirta ambatan azzakirin Allah sai inda ya zo ambatan ladan sai ya ambace su ya zama cewa mubasharatan ba'da zikri zakirina fa ja'a al-kalamu an al-ajr ana gama ambatan masu ambatan Allah sai kawai aka faɗi sakamakon gashi fa ba su kaɗai ya shafa ba ya shafi tun farko innal muslimina wal muslimati har zuwa su azzakirin amma sai ya zama cewa an jinkirta su ba a sa su a tsakiya ba ba a sa su a farko ba na'am farko in ka lura sai ga kamar ana zancen sharaɗi ne ko ba ka ba domin babu mai samun ladan Allah dama sai na aikinsa sai idan musulmi ne akwai imani sai kuma wasu ayyuka na kwarai da aka lissafa to amma kuma akwai wata ma'ana ta jinkirta azzakirin Allah da aka hada su da maganar lada saboda yawan ladan da za su samu a wurin ubangiji sakamakon ambatansa malamai sun ambaci makamancin irin waɗannan maganganu na abin da ya shafi ambatan ladan da aka jinkirta shi aka haɗa shi a wannan wuri na ambatan azzakiri na Allah kasira menene ladan a'adda Allah lahu maghfiratan wa ajran azim gafara da kuma lada wanda yake babba zakaru Allah kaseeran wa ghafara lahum dhunuba zakaru Allah kaseeran fa a'tahum ajran azima sun ambaci Allah sai gafarta musu zunubansu sun ambaci Allah sai zama ladan da ya ba su shi ma sai kira shi babba li yuqabila az-zikr al-kathir saboda ya zama daidai da wato wannan ambato da suka yi mai yawa zaka kana san lada babba kana san Allah gafarta maka to maza ka rika yawan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah madauki yake wa qul rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka fi nafsika a zuciyarka tabarru'an kana mai kaskantar da kai wa khifatan a cikin aboye har yanzu ka sakaya wa dunan jihari minan ƙauli ba tare da wato ka bayyana magana ka sassauta maganar wajen ambatan Allah balle suna kawo wannan aya su haɗa ta da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da wata rana yana tafi tare da sahabbai tunda mun san yana daga cikin zikirori da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu tasbihi da takbiri a lokacin tafiya lokacin idan ana cikin tafiya mutum ya yawaita tasbihi subhanallah subhanallah da kuma kabbara lokacin tudu da lokacin gangan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji sahabbai sun ɗaukaka sauti Allahu akbar ana takabbar shine sai ke ce musu innal ladhi tad'una farko da cewa la tarbaqu ala anfusikum kar ku wahal da kau kada ku wahal da kau innal ladhi tad'unahu laysa asamma wanda kuke kira innan ba kurma bai amma sami'un ne basir da haka ku sassauta wajen bayanin ma'anar wannan aya cewa a yi zikiri a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to akan kawo wannan aya don a nuna muhimmancin cewa Allah yana jin ka in a nutse ka ambace shi baya buƙatar a shi kenan sai ka yi tsalle ka ɗaga sauti ko ka sa lasifika don mutane su riƙa jin cewa kana yi Allah baya son riya baya son sai an ambata sai an nuna wa mutane cewa ana yi wannan kuma yana da cikin manya-manyan abubuwan faɗakarwa da ya kamata mutum ya horar da kansa akan sabawa da koya aiki kamar yadda muka ambata ran nan ka saba da koya aikin ka zai cire ka daga munafinci ya zama cewa kana yin wani aiki a koye da duk duniya babu wanda ya san shi yana taimaka maka fita daga munafikai kada ka bari ya zama kullum aikinka a bayyane ake ganin sa ba ka yin wata alaƙa da Allah can a koye sallar daren nan wutirin nan zama ka roƙi ubangiji yadda ba a titi kai ba ba a masallaci ba wannan zai nuna maka rashin muhimmancin mutum ya rika yawo ko da sarbi ko sai ya rata ya shi a wuya zikirinsa zai yi zikirinsa ko babu wanda ya gani zai yi zikirinsa a daki zai zikirinsa hatta a ofishinsa ina zo na zikiri zancen cewa fa'idarsa saboda wai karka bata a lissafi in zai ja maka ka rasa aikin saboda ka burge wani ya gani to gara ka hakura da wannan lissafin babu wanda ya wajabta maka sai ka yi guda kaza a rana kai ne ka dora wa kanka ka rabu da lissafin ka yi ka yi ka yi da yawa yadda Allah zai karba ya fi muhimmanci yadda zaka kana ta yawon shi kana ta yi kana ta yi saboda mutane wata ran ce din ne kawai zai zuga la'alla a zuciyarka kana da ikhlasi ba don mutanen kai ba amma haka kawai kana cin aikin ka mai kyau wala sai ga shedan kawai ya labako mugun bawa ne shi da so yake bata maka aiki sai ya labako su shi kaga mutanen nan da rasa dan dan kafa a matsayin dan wani ustazu ustazu ka ya kana ta abin kawai sai mutum ya zaro abin daga aljihun sai kwas kwas wai a zo a wuce a ganshi yana yi wallahi kawai saboda me dan ya bata masa aiki ka sabar da kanka cewa ba zancen lissafi ne alaƙarka da Allah zancen ambatan Allah ya fi ƙarfin wannan maganar lissafi shi cewa yi zikiran kafiran ga shi da mun ji ko ba ka ban ambato mai yawa ka yawaita kai kai an mun ji wata kissa da malam ibnu taymiya na taɓa ambata mana a nan mun karanta ma a mafita wa sunan littafin nan da muka yi can ba shekarun baya ko ba mu yi shi a nan ba eh khutuwat eh khutuwat ila sa'ada mun yi a nan ko malamin malamin ya ambata a littafin cewa wata rana malam ibnu qayyim an yi sallar asuba ya zauna yana jiran ibnu taymiya yana son ganin sa aka sallah asuba din nan malamin kimiyya yana ta ambatan Allah yana ta ambatan Allah yana ta zikiri har sai wajen kamar ta sha biyu rana an kusa a zahar sai ta ya zo ce akwai makallahu na da ya faɗi na biyan ku yau kuma ya abun yake sai ce wallahi kaga wannan abu in ba shi ba za mu iya zama lafiya wannan zikirin Allah mutum ya zauna ya samu alaƙa mai kyau tsakaninsa da Allah wallahi ta fi maka duk abin da kake tsammani za ka nema na kariya baka buƙatar zuwa gun wani malami ya baka wani lakani ya baka wata laya ya baka wani guru a rika rubuta maka kana sha baka buƙatar sirrin naka ma ya san shi baka buƙata kai sirrinka da ubangiji ya Allah duk halin da nake ciki Allah babu wanda ya san shi sai kai babu mai fidda ni in ba kai ba irin wannan zancen fa Allah yana san ka risina ba kakkautawa ka nuna kai ne mabukaci ka zube gaban ubangiji ya Allah duk inda zan je ba za a karɓe ni ba in ba gunka ba babu wanda ya san damuwa ta in ba kai ba ya Allah gani na zo hankali na a tashe ya Allah ka fidda ni daga wannan damuwa ba abin da Allah ke so irin wannan ka nuna dai kai ne mabukaci shi kuma ubangiji ba ya san kai masa girman kai ba ka isa a yi maka rowa ba ballantana a ce kai kayan fushi ma yau ba za ka roƙi Allah din ba waye ya tsara kai ne kai hasara za ka in bai saƙi ka shimfiɗa ka zube gaban ubangiji kana roƙon ya Allah na yi laifi ya Allah na yi na tuba zub da hawaye to Allah maɗauki sai ya gafarta maka baka bukatar kuma ka bari wani ya shiga tsakaninka da Allah Allah baya so ka sa wani a tsakaninka da shi kar ka rena abin da kake shi wanda kake gani la Allah ma kai ka fi shi kyakkyawar zuciya a gurin Allah saka ka je kana kashe kuɗin ka bin wani malami sai ya maka addu'a sai an ma kaza sai an ma kaza ko ni addu'o'in nan kuma ga su su ne fa'idar dama ka karanta ka koya da kanka ka karanta da kanka zuciyarka ta tafi mubasharatan zuwa ga Allah a wasu addinai addinin yahudu addinin nasara dukkan tafiyar mushrikai iri-iri masu bauta budda masu bautar gumakan indiya da makamantansu kowa yana sa wani a tsakaninsa da allah ne don ganin cewa shi ba shi da tsarki bari ya sa mai tsarki a gabansa sai a zaɓo wani a wani malamin ne mai kirki bari a sa shi shi ne kullum mai maka addu'a kana biyan wani ma zuwa zai aje wani a gidansa yana ba shi dan wani abun ci saboda kawai ya haɗa shi da Allah nemi alaƙar nan da Allah Allah baya koran kowa in dai ka iya ba sai ka iya larabci fa ka haddace Qur'ani gaba daya sannan da aka fi addu'a mutum nawa ne Allah ya gafarta musu saboda kyakkyawan aiki ai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin karuwa da ta shayar da kare kuma karuwa ce aikin ka karuwanci kullum karuwanci abincin ka kenan abin shan ta kenan amma saboda kare ku duba kare ba dan adam ba dan adam din kuma ba malami ba mai bauta ba wani mai aikin kirki ba a'a kare yana lallabe yana ya sha wahala bai samu ruwan sha ba zai mutu sai ta ɗauko takalmi a wulakance amma ita da niyyar taimako ta sa takalmin nan ta yi guga da shi ta ɗebo ruwa ta sa masa ya lallata ya tafi saboda wannan Allah gafarta mata duk zinar da ke a duniya ko haka maganar ita rahamar Allah in ka tsammaci cewa sai ka bi ka bi wani malami kuɗi sannan ka je gun Allah to Allah zai kyamace ka Allah baya san wani kar ka san kowa tsakanin ka da shi ka neme shi zai kusance ka wa idza sa'alaka ibadi anni me yake fa inni qarib فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا da karka bari ina faɗin wannan ne saboda muhimmancin kar ka ji cewa ko so ake a raba ka da malamai ko makamancinsa amma asali ka fahimci duk malamin da ba addini yake koya maka ba koyar da addini shine alakar malami da kuma mutum ba ya bashi kariya ba kariya Allah ne mai ba wani malami da zai kare ka daga abin da wani bai kare Allah abin da kai Allah bai kare haka Allah shine mai bada kare kuma yana yin wannan kariya ne ta hanyar waɗannan ambatan da zaka kana ambatan ka yana san ka kana ambatan ka yana jawo ka kusa kana ambatan ka yana ambata wa mala'iku cewa kai mutumin kirki ne wani malami ne zai ga mala'iku su karba babu Allah ne zai bada umarni ga mala'iku cewa wane na gida kaza din nan waye kaza da kaza to mutumin kirki shikenan ka shiga cikin rekod na mutanen kirki sai ka ga Allah ya sako kaunarka a cikin bayin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da yake son mutane su so shi me zai yi ya nema a wurin Allah duk kudin ka ba za ka so sa mutane su so duk kirkin da za ka yi musu da za ka zauna wani dan adam saboda kirkin ka ashe za ka rika sa masa abinci a baki zai iya fita ya zage ka haka ne kuma shi sa akwai wanda za ka zauna da shi ka ne masa kirkin in ya kuntuma maka wani abu bakinci sai kai mamaki kamar ma ka yi kokarin ka ma daina taimakawa kowa saboda shi dan adam ba wanda ya iya da shi sai ubangijinsa don haka ka nemi son mutane a wurin Allah in ma kana so mutane su so ka to abun Allah za ka yi in ka zama mutumin kirki abun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah yana son mutum sai Allah ya kira mala'ika jibril sai ya ce da shi ina son wani ma'ana wani daga cikin mutane Allah ya ce yana son sai mala'ika jibril ya tara mala'iku sai gaya musu Allah ya ce wani mutumin kirki da yana son sai mala'iku duk su so wani kai din nan fa da kake gani baka wuce wannan ba sai Allah ya sa mala'iku su soka in suka soka kuma sai a sako wannan soyayyar taka a cikin zukatan mutane kawai sai ka ga mutane suna san don haka da kuɗinka da kuma wani mulki da duk wata dabara da za ka yi da taimakon mutane ba su za ka ka samu soyayya a gun mutane ba san mutane a ce suna son ka wani abu ne da in ba Allah ba ba mai iya ba su saboda duk abin da za ka yi in dai mutum ne zai mutunce maka wata ran kai masa ya zage ka ya ci mutuncinka kamar ba kai ne kai masa ba amma Allah in ya sa son a zuciyarsa ko yana so ko baya so sai ya so saboda kamar da Allah mafi ambata inna quluba al-ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu na Allah yuqallibuha kayfa sha'a Allah yana jujjuya zukata yadda ya so wani mutumin banza ne sai wayi gari mutumin kirki